أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر والتاتي بنظرة تاتي لنا بالظفر muna nan dai akan maganar wannan kasida mashhuriya babba wadda muke ambatanta faila ita ce uritu bi khairil khalqi khaira mara'i nafa shakka wal aswa wa kullu mira'i a ciki hashehu yake cewa halid dinu ghairu zikri wa sunnati allati anil mustafa sahat fa tilka dawa'i a nasbaki shin addinin nan ba dai qur'ani ne da sunnan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama wannan shine sunna da ta tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to kuma za mu zo da takalifofin kalifofin sai ce wannan shine magani na hmm? a nasba khilafin baina taha wa gairihi yarahu labibun gaira aina ama'i yanzu saba sabani tsakanin manzon Allah da wani a ce manzon Allah ya kace ai kuma dan kasim yayi ko kuma kowaye ma yanzu ne hankali yana ganin wannan abu abu ne mai sauki to haddai zuwa can da shehu radiyallahu ta'ala wala alamu qadatun bi qafwi nabiyina li taqfu allazi yaqfuhu duna mira'i shugabanni duk abin da suke kira zuwa kai da shehunan da kowaye cikin bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin bin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi da bin sunnonin kalifofinsa sallallahu alaihi wa sallama to wannan kasida kenan to a cikin sharhin ta dai mun kawo ayoyin Qur'ani cikin bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk mun yi maganganun sauran kasidodin da aka kawo cikin son annabi sallallahu alaihi wasallama da tafiya cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama taraki cikinsa fahusifatu wasumun wazatun wa gaibuha tafiya cikin sifarsa tafiya cikin sunansa tafiya cikin zatinsa tafiya cikin gaibu da an hada da wa gaibu ha da gaga haƙaibul arba'i sun sun fari kenan ba wani abu ne aka wa gaibu ha din ba wani abu ne aka ago shi ba ya zama daban in mazahira ka dauka wancan to yanzu kuma in ka hada da wa gaibu ha haƙaibu ta faru dai ba wani abu bane to tafiya cikin haka badini kenan a zuciya mai ta ma'arifa mai ta taraki mai ta soyayya mai ta jazaba mai ta suluki mai ta abu hatta yumsi aljafin haƙida wa ya rufe kuma a mutu kuma a shiga kabari ya sannan ma aka fara kuma a tafi a haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala zahiri kuma bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bin shari'arsa a musul a islam din a iman din a ihsan din ba sakaci ba a ce shikenan ba za a bi sufaye ba ba za a bi ɗariƙu ba kaza kaza wannan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zikiri a iman ba za a ce ba za a yi tarbiyya ba ba za a yi kaza ba an yi hulu an yi kaza wannan bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne a ihsan duk ga baki daya kitabu sunna duk suna nan to da bin sunnonin kalifofin manzon Allah masu shiryawa shiryayyu kalifofin manzon Allah kulafa'ur rashiduna kalifofin manzon Allah shiryayyu tun daga guda shidan nan Allah ya saka wa mai nasimur riyazi wannan sharhin ashafa dama ya abin ya dame mu kullum ana faɗar kalifofi ana cewa hudu kulafa'ul arba kalifofi guda hudu haka suke to amma sai na Hassan ma wa'anda suka yi wa wa'annan kalifofin mubaya su ma shi ma su suka yi masa mubaya illa dai wata shida ne kawai kalifancinsa kalifancinsa bai cika ya yi handin koba da mu'awiya sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama to amma sarakuna sun san irin wannan sarki ko kwana ɗaya aka naɗa shi ya hau kan gadon sarauta ko ya mutu gobe ko a kore shi ce za a yi murabus amma an tashi kirga sarakuna sai an kirga hadda shi sai an kirga haddashi sai na hasan in an tashi kirga kalifofi lallai ne mu dinga kirga haddashi kalifa na biyar kenan kalifofi guda biyar ne sai na hasan shine na biyar to sai kalifa adali عمر بن عبد العزيز ها عمر بن عبد العزيز ابن مروان بن الحكم ها أموية أما بابسا ليلى ‘yar Asim, Asim ɗan sayan na Umar bin al-Khattabi, shi kuma jikan sayan na Umar ne, babansa Laila, baban Laila Asim, Asim ɗan sayan na Umar. Kuma sayan na Umar yana daga cikin wanda ya nuna kashafi ya nuna karama a ciki, yake cewa yaya nake ganin mai rauni ɗan gidan kaɗa mai rauni a cikinku ne ya gaya wa banu marwan ɗin, a shajji banu marwan. to ana haihuwansa doki ya harbe shi a goshi doki ya fasa mar goshi to su kansu umawiyan suka dinga mun shiga uku wannan ne wanda sai na umar ya gaya mana zai faru wannan duk sai ya gama da mu to kuma sai da ya mai da adalci duk ya mai da kuɗin su cikin baitul mali ya yi musu abubuwa to shi ma ahli sunnatin har ma wanda ba su ba sun ittifakan cewa khalifa ne na shida khalifa ne shi Allah ya saka mai nasimur riyad da alkhairi khalifa ne na shida mu tafi akan wannan magana ta to da kuma waɗanda suka bi su har zuwa abu to wannan ma sunnonin su duk sunnan manzon Allah ce sallallahu alaihi wa sallama in in ka ga baka samu ta manzon Allah gangariya ba to ta waɗannan ma sunnan manzon Allah ce sallallahu alaihi wa sallama to har zuwa tashin kiyama to bare kuma kalifofin manzo Allah wannan kalifin manzo Allah a musulunci maganganun shari'a Imam Malik Abu Hanifa Ahmad bin Hanbal kaza haƙi zuwa mabiyansu kowanne mujtahidi a cikin kowace mazhaba a iman Junaidu Saliki kalifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne a hanyar ɗariƙoƙi a hanyar imani duk ana cewa da sufaye mutanen Junaidu Salik daga shi ta to bare khatimul auliya shehu tijani abul abbasi khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ƙarshe wanda waliyan majid da shi suke koyi a wannan waje bare sahibul faidati a ihsan khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sunna ne bin sabin sunna ne kare masa karewa sunna ne karewa failan karewa sunna ne karewa ihsani ne ma babba duk gaba ki bunsa duk ma ka haɗa waɗannan kabi su wa abdun bi nurin min humu ya hata jil khalqu za mu zo duk gaba ɗaya to waɗannan ba sakaci waɗansu suke zancen bin sunna shikenan duk a zubar da abu ba za mu zo da karatuka to in ka fahimci wannan tarjama wannan ɗan bayani ɗin nan to duk za ka gane maganar karatukan bayan da zahirin maganganun da ake faɗa haka ne irin wanda wanda ba su da ba su bi sharhin littattafai ba yanzu mu duk waɗannan abubuwa galibi da muke faɗa sharhin nasimun riyadu din nan shi yake haskaka waɗannan sharhi da kuma abin da Allah ya nuna mana to waɗannan kenan to wannan duk shine cikin bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a musulunci a abu ba da yawa mu ma din su bayan ne sun na Allah ne ba masu inkarin irin wannan ruwaibiga wayannan masu kira zuwa wuta ba to su kuma ce ba za a bi kaza ba ba za a bi sufanci ba su ma su ta dai kwaɗewa su bayan gwiwa da kaza bare kuma ba za a yi faila ba za a yi tarbiya ba za a yi kaza kaza ba kamar an duk in dai mutum mai hankali ne mai ilimin ne wanda ya karɓa ta bakin manya malaman to ya san ji abin da a cikin karatu ake to wannan kenan duk za mu zo to wannan ita ce faila shi umar bin abdulaziz din nan yake cewa a cikin dai irin wannan irin wannan magana yake cewa wa qala umar bin abdulaziz umar dan abdulaziz yake cewa sanna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah hira da amincin Allah su tabbata a gare shi ma'aikin Allah ya sunanta sunnoninsa ayyukansa hadisansa gangariya wanda manzo Allah ne ya yi aiki ko ya ce a yi ko aka yi ya tabbatar da shi wa wulatul amri haka shugabanni waɗanda suka biyo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba'adahu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suwaye waɗannan wulatul amri shugabanni da suka biyo bayan manzon Allah al-khulafa ar-rashidun sune khalifofin na masu shiryayyu su guda shida din nan sayyidina hudun nan da muka sani sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina ali sayyidina usman sayyidina ali sai biyun nan kuma sayyidina hasan sai umar bin abdul aziz to wayannan ma duk suna da sunnonin su da suka sunnanta wa ulatul amri ba'dahu da shugabanni bayan manzon Allah su ma sun sunnanta sunanan sunnoni wadda ta dace da ka'idan nan ta Qur'ani da sunna ko wanne kalifa sunnar da zai kafa a yadda da ita sai wadda ta dace da Qur'ani ta dace da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaman hadawa sayyidina Umar Allah ya kare da a gare shi ya hada musulmi a bayan Ubayy bin Ka'ab ya dinga musu sallar tarawihi da azumi da kowa shi yake sallar tarawihin sa shi akan sayyidina Umar yace kai duk a hadu bayan mutum daya Ubayy bin Ka'ab shige kai sallah da su cikin sallar tarawihi me sayyidina Umar ya faɗa radiyallahu ta'ala anhu yace ma dalla da bid'a wannan kaga wannan sunna ce ko da sai na Umar ya gaya mata bid'a amma manzo Allah ya ya ce mata sunna saboda sunna kalifansa ce bayansa radiyallahu ta'ala anhu to sai na Umar ya sanya shi sallar tarawih da kuma horon sayyidina Usman Allah ya kare yadda a gare shi da a rubuta qur'anai guda bakwai a raba su a ƙasar musulunci har mu Afirkan nan muna daga cikin Qur'ani Usmani da aka aiko mana Afirka nan yana kai rawani kasar kasar Tunis to wannan kenan to ka gani to shi ma wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda bid'a ce amma kuma manzon Allah ya ce mata sunna sallallahu alaihi wasallama sayyidina Usman ya to da wayannan sunnonin da wayanda suka bi su zuwa abu to duk wayannan to sunanan sunnoni al'akazu biha ruko da wannan sunnan manzon Allah dinnan da sunnan kalifofin nan nasa ruko da ita da sunnan manzon Allah da sunna wa'anda suka zo bayan nan tasdiqun bi kitabillahi gazgata qur'ani ne saboda qur'ani ya faɗa mana a cikin bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan magana ta Umar bin Abdul Aziz kamar mutum zai ce to a ina kuka samu wannan wannan alka'i shi ya rawaito shi a cikin littafinsa a sunna dama littafinsa haka ya sa masa imamin alka'i shi ya rawaito wannan magana to gaskata qur'ani ne saboda qur'ani yana cewa wa ma atakumur rasulu fakuzuhu abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya baku ku rika ku zo wasti imalun aikatawa ne li ta'atillahi da bin Allah tabaraka wa ta'ala cikin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa man yuti rasula faqad da Allah wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bi wa quwwatun ala dinillahi karfi ne a cikin addinin Allah cikin bin wa'en bin wa'ennan dinna to bi ne ga bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da faɗin manzon Allah sallallahu yanzu Allah wa man yuti rasula faqad da Allah da bi ne da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin min ba'di na hore ku da sunnata da sunna kalifofi shiryayyu baya bayana muradi da su kalifofin nan guda hudu sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali sai wayannan guda biyu sayyidina Hassan sayyidina Umar bin Abdul Aziz sai wa man tsara bi siratihim min al'aimas da wanda ya bi hanyarsu ya bi shiryawarsu na daga shugabanni ya bi shiryawarsu to shine kuma muka kawo wayannan bare a iman ga shehu tijani abul abbasi bare a ihsan ga sahibul faizat radiyallahu ta'ala anhu wannan duk cikin bin sunna ne ba mutum duk ya zo ya kwandam din abubuwa ya dinga kwantar da su yan hayaniya su ce duk ɗariƙu kafirci kaza kaza kaza mu kuma mutum ya zo ya dinga cewa a cikin ɗariƙa ba ba kaza kaza gashi nan zare kuma ya zo ya gaba da abubuwan faila ɗin a'a duk cikin gun wannan ne duk ga baki da inda ka ga abin da tunda in ba haka ba in dai a ce ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma kalifofin mai waye kana su a ciki to amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a bi su duk gaba gida ƙarfi ne ga addinin Allah wa quwwatun ala dinillahi laysa li ahadin baya kan mutum daya ta gayiru ha yazo ya ce zai canja wannan ba wanda ya isa ya zo ya ce zai canja wala tabdilu ha ko canja ta duk fasara ɗaya ne walan nazaru fi ra'ayi man kalafa bai ya dace ba ma ka kalli ra'ayin ma wanda ya saba wannan ya zo shi ne ɗan sunna yau da giggiwa zai gyara kaza shi ya koran muku abin da kuka ga ka kallon sama ka ka tsaya ka yi kallon sama ka ka wanda wa man iktada biha duk wanda ya koyi da sunnan manzon Allah din nan da sunnan kalifofi din nan fa huwa muhtadin shine shiryayye wa man intasara biha duk wanda ya taimaki kansa da ita mutum ya zo mata rigima ya ce kai an ce kaza kaza kaza fa kaza kaza fa huwa mansurun wannan abin taimako ne alaman kalafa abu sa wanda ya saba masa abu sa wanda ya saba masa wa man kalafa ha duk wanda ya saba wannan abu da na faɗa sunnan manzo Allah da sunnan kalifofi din nan yazo da giggiwa da kaza kaza wata ba a gaira sabilil mu'minin ya bi ba hanyar mu'mine ba ga bayin Allah abin da suka faɗa ga bin sunna kaza kaza yazo shine yanzu zai gyara sunna annabi zai kaza kaza kaza da abu sabilil mu'min wallahu Allahu ma tawalla Allah zai jibinta ma duk bala'in da ya jawo ba uzuri za cewa bai dace ba kaza ai ya gibin wanda ko ba su dace din ba bayan Allah ne an da an musu certificate in dai likita an riga an masa certificate an yadda ya fiɗa kaza kaza da komai to ko mutum ya mutu ba jibaru shari'a ta yadda ba komai daga Allah ne amma haka kai mutum ya zo ya jajibo likitanci ba certificate kaza duk wanda ya mutu sai ya ba da diyarsa in koma a kashe shi a kawaji ba ba abu to wallahu ma tawalla wa aslahu jaha Allah zai shigar da shi wutar jahannama wa sa'ad masira makoma ta yi muni in ta zama in ka gane wannan magana sai ka ga ita ce dai shehu radiyallahu anhu ya faɗa cikin faɗinsa siwa hubbi alil mustafa hal ya ta'atta hubbu ghairu muhammad zai yi wa aso wani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa hubbu suwal mahil amayat wal fisqu san wani manzon Allah bata ne fasikanci ne ma'ana soyayya kuma bi dan duk abin da kake so zaka bi hmm? yanzu abu ma shari'ar wani manzon Allah abu sunnan wani kaza kaza shehu yace siwa sai dai san hubbi alil mustafa san ƴaƴan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa sahabihi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa man kana siddiqan da wanda ya zama bawan Allah shi ma yana kan hanyar su ya bi hanyar su mata hasal haqu duk in gaskiya ta bayyana to lokacin da gaskiya ta bayyana wa qaumun da mutanen da kafaumin haja suka bi hanyar kalifofin nan ula'i suka bi hanya alil mustafa din nan suka bi alil mustafa din nan sayyidina hasan din kada sayyidina ali gashi sahabi ne alu ne sayyidina hasan gashi khalifa ne alu ne duk gabaki ɗaya ko da da wayannan to wa qaumun da mutanen da qaumin hada suka bi hanyar ula'i wayannan sahabban da alu din nan sarmadan adawame fa amruhum sidqun horansu gaskiya ne sunnan su sunna ce wa hubbuhum sidqu san su gaskiya ne fa maliku imam malik shi ma yana daga cikin wannan sunnarsa in baka samu abu a qur'anin ba gangariya da kaza to magana sama mushriya ce in muka sauko daga littafin Allah muka sauko daga maganar manzon Allah sallallahu alaihi inda muke dira sai magana imam malik hmm? wannan umanu da abu hanifa ahmadu da ahmadu bin hanbali kulluhum dukkansu kaza shafi kamar ka ce da shafi sai yanzu duwa yace kulluhum dukkansu kaza shafi'i haka imam shafi'i laulahu mu kaga ba dan waɗannan ba azlamal ufuqu da duniya ta yi duhu wajen shari'a sai ai ta bankaura to amma ba wai ma'ana kuma ba za ka zubar da maganar manzon Allah ka ba a'a in dai ta mushiri in dai ka sauko daga magana Allah ka sauko daga maganar manzon Allah kana neman kuma me zai fassara ma to sai dai ka dirga kuma ta ma imam Malik a wadda ta dace da su in kuma ta shafi'i ce to sai ka in ka kaza in tunda ba wai mazhaba ɗaya ita ce shari'a take cikin ta ba kaza ka abu to wannan wannan shari'a kenan kaza ka abul abbasi ahmad ahmada sayyidi haka shehu tijani abul abbasi shugaban nan nawa shi ma kaliban daga cikin kalibofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a iman maganarsa kuma a dariƙa ai shikenan in ya ya ya faɗa ai shikenan kuma dan abin da ya dan dama ya ce a auna da mizani shari'i yi saboda ya san ba zai faɗi komai ba sai abin da Qur'ani ya wasta hadisi ya wasta to shi magana ta zama sunna fazakal junaidu haka imamul junaidu duk shauran bayin Allah din mawali haka sida abdul qadir jilani haka abu duk wayannan shiryayyu shiryayyu duk na Allah ne amma dan wani mabiyin su ya shato wani magana kansa to wannan in ya dace da nasu shikenan ba haka ba sai a zubar ba shine mai dariƙa ba shine kalifan ba shehu radiyallahu yana cewa duk ƙare-ƙaren baddu din nan to a tsayawa radiyallahu an ji baddu bin sidina ba mai tani a din nan radiyallahu ta'ala anhu haka haka limurabi ya faɗi wannan kuma ga shauja dan ga dan shauja dan shaul hadi a zaune a madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga mai wannan hada wanda ya hada mana tafsiri Muhammad ga shi a zaune an yi an yi wazifa ne in da azumi ne dama in mun yi in mun yi sallar la'asar a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam to sai mu fito mu dawo otal sai mu zo ayi wazifa sannan a yi addu'a a gama sannan mu kuma dawowa harami masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu yi buɗe baki kuma da la'asar aike to ranan nan za mu yi wazifa muna haɗu da mullim rabi din to sai muka haɗu da mai wannan wanda ya haɗa tafsiri Muhammad radiyallahu dan shi Abdullahi Jinjiba to sai muka taho da shi da shi da yan uwansa duk gaba ɗaya muka taho otal aka zo aka yi wazifa al'ada shehu da dan shehu Ladina din an gama wazifa sai an karanta rabbal ibadi gafirar zunubi to shi ana gama wazifa dama mun saba kawai na hau karanta rabbal ibad sai da agama sai sai di muhammad mai hada tafsir nan sai da shehu jani shehu wannan fa menene sai shehu jani ce wallahi wata bid'a ce da muka kagade muna neman addu'a bayan wazifa muke karanta sai ce a ai ba wannan nake tambaya ba wai mu ma an mana izini mu yi sai shehu jani shehu ya ce wallahi mu ma bid'a ce muka ce eh na sani dai mu ma ai mana izini sai shehu tijjani ya ce wallahi kayan shehu ne gashi nan ku ɗauka to lamurabit kusan sa an shehu alhajin ne ma radiyallahu anhu shine dattijo duk a ciki tsoho tuku tuku sai ya faɗi wani shehi wallahi na manta shehi sai ce na je wajen shehin nan shehin yake ce min lamurabit na ce na'am yace ku gode wa Allah shehin ku shehu Ibrahim ya roƙan muku komai mu ku shehu mu bai roƙan mana komai to kuma da aboki ya da ni da ce to to baru bar wancan man ka da wajen shehu to amma kuma tsabar inna wajadna aba ana abinda muka gada ba zai iya barin sa gashi ya tabbatar cewa to sai wannan bangare kuma ya shiga sai sai to a ciki limran yake cewa shehu radiyallahu anhu ya ce kara karan baddu din nan ban da shi ba abu ba to ala ayi halin yanzu maganar Ahmadu kaza ka Abul Abbas maganar sa shi ma haka maganar Junaidu haka maganar Sidi Abdul Qadir radiyallahu a cikin hanyoyin su duk wayannan khalifofi ne dukkan su Allah ya kiyaye su mahafuzai ne ba ma'asumai bane amma mahafuzai ne Allah ya kiyaye su akan su saba abin da Qur'ani ya zo da shi to ko jahilcin mutum ya tabbatar da wa'annan sun haddace shi sun san abinsa to kazaka kazakal junayd salikul ailam wa kam bainahum aw ba'dahum min muhammad nawa ne tun daga manzon Allah kafin wa'annan din sallallahu da bayan wa'annan din nawa aka yi bujumai a islam din a iman din nawa aka yi bujumai wa'anda kalifofin manzon Allah ne lamarinsu amruhumu sidkun wa hubbuhumu sidku daga baki daya nawa aka yi su suka dinga ba da bishara kuma sahibul faizat yana nan zuwa wa abdun bi nurin minhumu kun ga wannan bawan sahibul faizati to da hasken wa'annan gaba daya hata dil kalkushi kuma yake yake shiryar da halitta shehu sai ya hada shiryar su gaba daya islam din ihsan din abu sai da ya matse shari'an ya matse iman din sannan ya fitar da hakikan ya abu da duka baki da to kun ga dai har yau dai waɗannan da ƙarshen kasida wa amruhum sidqu wa hubbuhum wa abdu min min ya tadil khalqu adik tabasu adik tabasu min dawi ahmad fartaqu zuraqunan fil majd ma fawqa fawqu فيا رب حبلي حبهم واكتفاءهم وفك وساكي وليزل عني الرق الله كبن بنسو الله كبن توسنا حسكنسو الله يا كرbi addu'a gausi Allah ya yi mau wannan to wayannan dai yanzu wannan kasida duk baki daya shehu bai fita daga wannan magana da Umar bin Abdul Aziz ya Umar bin Abdul Aziz nan shi yasa a hada hadisai shi kansa ya rawaici hadisai wajen manya-manyan tabi'ai da abu shi kansa manya-manyan masu ruwaya hadisai sun rawaito daga wajensa imamu zuhuri ma ya rawaici hadisi a wajen umar bin abdulaziz ba wai wasa ba ne kuma bukhari duk masu tisahai dinnan sun fitar da hadisan umar bin abdulaziz to haga ba magana da iri ɗaya ce to wannan kenan to in mun gane wannan to duk dai waɗannan karatuka da muke yi ana nan kan waɗannan maganganu da muka faɗa da mutum ya ta zubar da abubuwa ya ce wai saboda shi yana bin sunna ba a ba haka ba to yana daga abin da yadda imam sunusi yake faɗa a cikin iqazul wasnani wa hadisu bin mas'ud da hadisin abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta'ala radiyallahu anhu Allah ya da shi al-mashhur wannan hadisi da ya shuhura kowa ya san shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna ahsanal hadisi kitabullahi mafi kyan magana maganar Allah, mafi kyan zance magana Allah, Ƙur'ani, ba wani magana da ta yi irin ta Ƙur'ani. Wa khairal hadi mafi ficin shiriya, hadi Muhammadin shiriyan manzon Allah, sallallahu Alaihi wasallama, alhadisi karanci hadisin. Wa anhu ya zo daga gare shi, annahu kana ya ƙumu yawmal kamisi, shi Abdullahi bin Mas'ud ya kasance duk ranar Alhamis haka zai dinga shela a cikin inda yake Madina haku can Iraki da ya zauna Sham da ya zauna me yake ce ka'ilan yana cewa inna ma huma sunaini su biyu ne ba ake koyi da su alhuda wal kalamu shiriya da magana fa afdalul kalam mafificin magana wadda tsari da za a kafa hujja da ita to wa asdaqul kalam mafi gaskiyar magana kalamullahi magana ubangiji shine qur'an nan da yake hannunmu wa ahsanul hadi mafi kyan shiriya hadi muhammadi shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya bi shi qur'ani shine mai faɗar gayen da za a ga to shi kuma manzon Allah shine mai sallallahu alaihi shine mai nuna qur'ani a aikace ma'ana kenan shi kuma ya nuna mana abin a aikace ya nuna abu wa hadisul ila haƙi zuwa ƙarshen hadisi wa hadisul irbab bin sariyata da hadisin al irbab bin sariyata radiyallahu anhu Allah ya ƙara yadda a gare shi al ma'ruf hadisin nan sananne fil mawaiz cikin wa'azozin nan allati wannan wa'azozi da manzon Allah ya yi musu allati zarifat min hal uyun da idan dina ta zubar da hawaye wa wajilat min hal qulub da zukata suka ji tsoro manzo Allah wata rana ya tashi yayi wa'azi ya wa'azi irbab yace sai da aka dinga kuka kowa kuma ya ji tsoro wa fihi yana daga abin da manzo Allah ya faɗa a cikin wannan wa'azi nasa taraktukum alal bayda ina bakku akan farar hanya lailuha kana hariha daranta kamar ranarta ne ba kwa tsoron kuma saboda ba abin da daranta da ranarta a tangara take muku tangaran take muku ba wani abu da za ku ce ban muku bayaninsa ba kana hariha la yazigu anha ba wanda zai kauce mata ba adi baya na illa halikun sai halakakke wa man ya ishminkum duk wanda ya rayu a cikin ku fa sayarat tilafan ka sai ga sabani da yawa da yawa fa alaikum bima araftum to ku tsayawa abin nan da na sanar da ku na sanar da ku ko me a islam na sanar da ku ko me a ihsan na sayar da a iman na sanar da ku ko me a ihsani ko to ku tsaya abin nan da na sanar da ku bima arabtu min sunnati daga sunnata wa sunnatul khulafa'il mahdina da sunna khalifofi shiryayyu ar-rashidina shiryayyu bayana rashidina shiryayyu wa alaikum bi ta'ati kuma na hore ku da fi, ku bi shugabanninku, ku bi shugabanninku na daga sarakuna na daga hukuma cikin abin da Allah tabaraka wata'ala ya horo ko, sannan ku bi shugabanninku su kansu wa'annan masu kafa muku sunna ɗin, kalifofin nan bayana ku bi su, shugabanninku ne cikin addini da kaza, ku bi shugabanninku. To, ku bi shugabanninku wa alaikum bi ta'ati na hore ku da bi wa in kana abdan habashiyan ko bawa bakar fata aka dora muku shine dai mutumin Ethiopia ko Habasha ko da ka san balarabe ba abin da yake ga bakar fata kaza kaza amma mu bakar fata dama ƴan uwan mu ne duk gabaki daya to ko da bawa bakar fata ne aka ɗora muku to ku bi azzu alaiha ku taune ku cije alaiha wa sunnar alaikum bi sunnati ko kuwa da'a din to dai sunnar da da'ar duk gaba daya ku taune ku rike sunnan nan tawa kaggam ku cije ta da hako ku rike sunnar kalifofin nan nawa kakam ka ku rike imani sunnar kalifan imani din nan ku rike sunnar kalifan isa'i din nan kakam ku cije ta da harshen da ومن في أبي إسحاق قد حل سهمه فقد أغمض العينين وطرف منه زب shekane ce in ka yadda Allah ya jefa kyauranka cikin shehu to shekun nan ka rufe idanka ka da ai magana ka ce wai me aka ce ma ai ban san ma kana nan ba ban san ma da kowa ba kaza kaza tun da dai shiriya ce ba ba bata bane kaza kaza da bata ne ba laifi dan an yi mudarati an yi sulhu an yi kaza kaza amma ba cikin barin shari'a ba ba cikin barin shari'a ba to ku rike ta sunnan nan tawa ku taune ta ku ka san yanzu abu in ka rike abu da da turamanka ai har kafin a kwace wannan abu dama an mutu zai sai cije abun ko to ai ka san yanzu kwace shi kan zai yi abu ba haka ma ku bi kalifofin ku bi shugabannin ku bi waɗannan ku rike da kyau dinna waji da cira manku fa innamal mu'min shi mumini in dai mutum mumini ne bare ya zama musili kuma dai abu ɗaya ne kal jamalil unufi kaman raƙumi ne mai asirka a hancinsa jaki ko doki ko duk abu da yake da toma yake yake da fada sai a huda hancinsa sa sai a huda hancinsa a sa igiya ta shigo ta cikin hancin nan to in ka ja igiyan nan bala'i yake ji nan da nan za ka ga dole ya miƙa ma wuya ka tafi ana ce ma afirka ba san kuma kowane jama'a za ka ga da irin yadda suke gaya masa ba to to wai shi mumini kaman mai afirka ne a hancinsa shi mumini ba dagewa in ya ga gaskiya ji yake kamar raƙumi ne mai afirka a hancinsa kullama idan ƙada duk lokacin da aka ja sai ya jawo in shi mumini ne muhusini din can kuma sufi suka fassara wannan magana manzo Allah suka ce kamar sufatul kifa saboda gashin keye ne gashin keye taushi ne saboda an fi kwanciya a kansa shi sufi kahiyun wane da zauna kaza ba wai dan rauni haka dai saboda ai mu karshen imani kenan ki kasha za ka duk wanda ya gare mu da Allah mahimu yaudaru mun san yaudara da bace ta ce mana Allah shikenan kuma sai mu sai to in bari ina kuma in gaskiya da gaskiya ta zo ba ba abu to cikin wannan wa'azi shi mumini kaman zakumi ne mai asirka a hancinsa in an ja sai ya shiryo in tahaminu bi lafazi ya ya cike a ciki wa fi riwayatin a cikin riwaya ta wannan hadisi da na irbabu dinnan minhu akwai ci gaba a cikin magana zakara alqazi ya fi shifa alqazi ya faɗe shi a ashafa wa iyyakum manzo Allah yace ka shedunku wa muhdasatul umuri da tsagaggun lamurmura sababbin lamurmura ga kuna kan wannan sunnar ku ta manzon Allah din da ta kalifofin nan a Islam da iman da ihsan din da kaza wani kawai yazo ya ce muku ku gane ba shine kaza kaza ko yanzu ga sabon kashedinku to su ma sababbin lamurmuran wa'anne shi mai abu yayi sharhin su wa hiya ma lam yakun ma'rufan min alkitabi wala sunna shine wanda ba a san ba shi da madogara a Qur'ani ba shi da madogara a sunnan manzon Allah wala ijma'i ba shi da madogara a haduwar malaman al'umma malaman al'umma su ma haduwar su ijma'i shi ma shari'a ne dama suna daga cikin abu hudu wanda ake kafa shari'a da su kitabu sunna ijma'i kiyasi duk mun faɗe su a baya shehu radiyallahu anhu a cikin amsar da ya bawa shehu na okene shehu na okene ne sunansa shehu amadar rufa'i na okene akan cewa a ƙara auren mace sama da ta hudu shehu radiyallahu ya ce a kitabu da sunna duk ba maganar hani ko kaza bari ma dai a qur'ani da hadisi ma kaman yabo yayi ya ce karkan la kun fi rasulullah iswatun hasanatu to shi kuma Allah ya mutu ya bar tara yayi sha daya kaga tunda iswatun hasanatu ma'ana ai kenan da kuma duk abu shehu ya ce amma al'umma ta haɗu a ijma'i haramun ne to kuma ba wanda mutum zai iya tsallake irin wa'annan to da irin wa'annan sannan kiyasi kuma bi yana nan to mutum ba zai zo ya same mu a cikin kan wa'annan abubuwa ya ce shi ne yanzu ya gane kaza kaza wani ya ce ma wai ba mu fahimci failar ba shi zai fahimtar da mu faila kaza ka duk wa'annan abubuwan an mai failar ma ya faɗa ta duk duk da a gane ba to yanzu wannan kallon sa ma kai ko kaza kaza to to wannan kenan to shine abin da qur'ani da hadisi bai amma qur'ani da hadisin abu to shikenan ba sabo bane kenan dama da dade ne fa inna kulla muhdathatin bid'atun duk wani abu da aka kago shi aka sabo wanda qur'ani da hadisi ba su masu ton ba to wannan bid'a ne batacciya wa kulla bid'atun dalalatun duk wata bid'a batacciya ko da ba ta da stand din Qur'ani ba ta da stand din hadisi amma in tana da stand din Qur'ani ba sunanta bid'a ba duk malamin da ya ce mata bid'a jahili sunanta sunna in ji manzon Allah man sanna sunnatan hasanatan ko man sanna sunnatan sayyi'atan dan kiyasin sunnatan hasanatan to in ko wannan to wa kullu bid'atin dalalatun dukkan wata bid'a da ba ta da san Qur'ani ko hadisi to bata ce zada fi hadisi Jabir a cikin hadisin Jabiru cikin dai wannan ruwaya ta irda ta wannan madalasi na manzon Allah mai zafi din nan ya ƙara wa kullu dalalatin fi nari dukkanin wata bata kuwa bid'a da ta zama ta bata ce to dukkan wata bata kuwa a cikin wuta take dukan wata bata a cikin ai ziyadatun aqadat adama ruwayati wannan ziyada ta nuna tun da dai da ma'ana aka ce da ma'ana aka ce ta nuna ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai ya shi wanda ya ruwayan Jabir ya kamar haka manzo Allah yake nufi amma wannan ƙari ya nuna ba haka manzo Allah ya faɗe shi da lafazinsa da gininsa ba amma dai an faɗe shi ne da ma'ana haka dai ma'anar magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take ala ayi halin ba gudu bane amma an karatu ya faɗa ba haka ake ko hakan dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa din an san dai abin da ba kitabu wa sunna shi ake nufi ba abu ko wa kusa amma fa an keɓanta minha daga wannan magana an keɓanci albid'atul hasanatu bid'a mai kyau banda ita fa a ciki tabbaka ce ka ji gagagaga mu zai kai komai ma ai an ce kulla a a shawarar zakar fari ya ce za a yi kullu kuciya da mutum yanzu yanzu kuwa mun ya ce duka baki da a a an keɓanci bid'a mai kyau bi hadisi saboda hadisi in zata ce ina muslim man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha ajru man amila biha duk wanda ya sunnanta wata sunna mai kyau yana da ladanta da ladan duk wanda ya aikata ta zuwa tashin ya kuma ba a tauye ma komai ba kamar yanzu sai na Umar radiyallahu anhu duk waɗanda suka yi sallar tarawihi ta azumi din nan a bayan liman sunnan sayyidina Umar ce sayyidina Umar yana da kamashin su haɗi zuwa tashin kiyama kuma ba a tauye musu kowane ladan su ba duk waɗanda suka yi wazifa dinnan suna da ladan wannan mai sunna dinnan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk waɗanda suka haila suka sha ma'arifa dinnan suna da ladan sahibul faizati ladan sai sahibul faizati yana da ladan su duk gabaki daya ya zuwa wane mutum imana imana to ka gani wanda kai abinda za a yi fito sa'in nan babban so madalla to wa min wa qawlu umar yana daga cikin sa fadin man fadin sayyidina umar fit tarawih cikin sallar tarawih ni'matul bid'atu hazi madalla da wannan bid'a yanzu kai ka bi sanin sayyidina umar wa kullu bid'a dalala kai ka bi wa kullu bid'atin dalalatu kai sayyidina umar manzo Allah da haka yake ni ya ce ni'matul bid'atu hazi to kaga magana kenan to wannan kenan وقال القاضي إياض القاضي إياض يتي متصلا ينا نساجا بهذا الحديث daga su maroko indai aka kawo wannan hadisin wa kullu aka zo wa kullu dalalatin fi nari to dole sai sun kawo kuma wannan hadisin man sanna sunnat wannan hadisai guda biyu kan mutum ya yarda su rabu in ba haka zai shiga tashar daji da karatun fa sai mutum ya shiga wuce yanzu yanzu in dai bai bi abin da bai ji abin da malamai suka faɗa mai manzo Allah sa du'atun ala abwabin nar masu wa'azi ne ga suna kokon wuta da kun bi su watsa ku za su wa'azi fa ba magada ko kaza du'atun ala abwabin nari saboda ba su bi fasara duk kuma kumlel din nan ya ce duk wanda ya ce zai tsawa hadisi ba tare da ya duba sharhinsa kuma sharhin mai irin su sharhin su askalani din nan in hadisin bukhari ne ba tare da ya duba su fatahul bari su je duk waɗanda suke sharhin bukhari wanda malaman duniya suka yarda da shi ba in sahihi muslim ne ba tare da ya duba su sharhin nawawi idan su turmuzi ba wani litan hadisi sai akwai wani mashhuran sharhi wanda su ake duba duk wanda ya ta haka wai zunzari zai dinga ɗauka wallahi shi ya wuta duk wanda suka bi shi ma su wuta a ni karatun ne ba duk ga baki daya to da haka maroko in dai an kawo wannan wa kullu muhdathatin wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar sai an kawo kuma man sanna sunnatan hasanatan to sai ya fitar da kai ya nuna ma to alqazi wa qala alqazi ya muttasilan bi hadha alhadith ma nasuhu abin daga karatun yanda yake wa fi hadisi abi rafi'a an kaza daga hadisin sahabin annabi kadimin sa abi rafi'in radiyallahu anhu Allah ya dada shi sallallahu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzalla sallallahu alaihi wasallama ya ce shi wannan manzalla sallallahu alaihi wasallama ya ce la ulsayanna ahadakum kar in samu tayanku muttaki an yaki shingida dan takama ala arikati akan double chair dinsa arikatu kujera mai kaman gado kujerar da zaka iya kwantawa ka miƙe a kanta ba kujerar da sai zuwa ita ce arika suna ce gado ma amma gado daban ne amma arika ita ce wannan kujera da fameka suke yi wadda za ka ga ita ɗan ƙaramin gado za ka iya kwanciya kai kai baccin ka kwana ma a kanta to ita ake cewa arika wannan double chair din nan to ka in samu mutum ya ya kishingida akan ala arika ce akan kujeran nan tasa ko ko duk shimfiɗa ma mai taushi shimfiɗa mai taushi ana ce mata arika amma dai wannan kujera mai double ita ce ake cewa arika ala arikati ya ki shingida akan gadansa ya ji al'amru minni wani horo ya zo daga wajena hadisi ingatacce wanda malamai duk sun tabbatar da shi ba wani wanda ya soke shi ba wani wanda ya raunana shi ba kaza ya zo a ce na ce mimma amartu bi cikin abin da ne horo da shi auna haitu anhu ko na hana hmm? to a take anan kuma in ma ba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na khalifa ya zo ma daga cikin waɗannan kalifofi su ma fa ya kuli la ajiri mutum ya ce ni ban san komai ba gairar qur'ani sai qur'ani mu ba ruwanmu da wannan kakka ce mana abu ma wajadna fi kitabillah abinda muka samu a littafin Allah ittaba anahu shi zamu bi to kaga wannan yayi ganganci kenan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi qur'ani ne yace abita wa ma atakumur rasulu fakuzuhu wa ma kuma manzo Allah ba zai saba wa qur'ani ba shi a wajen sayar na alima shi zancen sahihi inga sayar na alice duk hadisin da qur'ani ya inganta muku shi ingantacce ne ga baki daya ko ma waye ya rawaito shi duk da malamai akwai hanyar su ta abu to kan mutum ya faɗi wannan ya bata wa fi iqazul wasnani cikin da wannan littafi na maganar sunusi din nan da kalamin bayan magana fi fasl al cikin fasali na farko fi anna cikin cewa dalalatul kitabi was sunnati shiryawar qur'ani da hadisan manzon Allah wahidatun guda ɗaya ce abu ɗaya ne manasuhu ga yanda magana take wa min sunnati yana daga sunna ahadisu hadisai min ha ma rawahu jabiru abinda sahabi jabiru ya rawaito marfu'an ya daga yake manzo Allah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yushiku ya kusanta bi ahadikun da ɗayanku ya kuli ya ce ha za kitabun lahi wannan littafin Allah ne ma kana fihi min halalin abin da yake cikin sa na halal a halalna shi za mu halalta wa ma kana fihi min haramin abin da yake cikin sa na haram haramna shi za mu haramta ala kowa ya ji man balagahu anni duk wanda hadisu duk wanda magana ta ta zo masa ingantacciya wacce ake aiki da ita zai za a zo da shi ba kowane abu a shato ma a ce hadisin annabi bane a'a ingantacciya wacce ake aiki da ita yace bai yarda da ita ba shi dan qur'ani ne kawai kamar na saba qur'ani faqad kazzaba Allah ya karyata Allah wa rasulahu da ma'aikin Allah wallazi haddasa ya karyata wanda ya zantar da shi to ga wannan kuma cikin mutanen da za su ba ruwan su da hadisi sai qur'ani ba inda za su za su hada biyu ba ba wanda suka ce za su haɗa biyu amma qur'ani yana nan a matsayinsa na farko sannan hadisin manzo duk zamu zo da maganar sahabbai din ga wanda zai ce shi ba ruwansa da hadisi kwata kwata irin waɗannan yan qur'anai da suke wannan sun bata batattu ne kallon su ma ba za ka in ka bi su ma kai ma abu wani ya karanto hadisin dan qur'ani din mun zo shigewa yana wa'azi ya karanto hadisin manzo Allah duk mai roko zai zo wa Allah ranar tashin kiyama fuskar sa ba ba tsoka yace haji haji ya karanto wa amma sa'ila fala tanhar yace to sanan zaka san hadisin nan da aka ce duk mai roko zai zo wa Allah fuskar sa ba nama ka kiban goshi la ilaha illallah wa amma sa'ila fala tanhar mabukaci in yazo yana bara kaka hana shi amma haka kawai mai hali ya zo yana ta roƙo wannan daidai yake da wannan? da kaza kaza irin wancan ake yauwa wani sulhu irin wannan hadisi bi ma'anahu da ma'anarsa hadisul mikidami bin ma'adi ya kariba hadisin mikidami bin ma'adi ya kariba wa fihi yana daga cikinsa wa inna ma harrama rasulullahi ma'aikin Allah ya haramta mislal ladzi harrama Allah irin abin da Allah ya haramta wa hadisu da hadisin ma taraktu shay'an ban bar wani abu min ma amarakum Allah bihi abinda Allah ya hore ku da shi illa wa qad amartukum bi sai na hore ku da shi wala taraktu shay'an ban bar wani abu min ma nahakum anhu da Allah ya hana ku illa wa qad nahaitukum anhu sai na hana ku shi ma'anar wannan ba wai ba fa azbar da Qur'ani ba amma dai shirya su ɗaya ce shi shi sunnan manzo Allah ma na Qur'ani ne a aikace sai ya nuna ma yawa wani magana a cikin Qur'ani tana da zafi amma sunna ya ga ta sauƙaƙa ma shi ta nuna ma yanda ake bare kuma hukunce hukunce wa anna qala al-qadi iyad al-qadi ya ciro aidan komowa muttasilan yana mai sada shi bima ta kaddama da abin da ya gabata min hadisi abi rafi din nan daga hadisin abi rafi ma lafzu ga lafazin sa wa fi hadisi aisha ta yazo cikin hadisin aisha radiyallahu anha Allah ya kare da ga mata annabi sai da aisha ta ce sana'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shay'an annabi ya ya aikata wani abu tarakasa fihi da ya sauƙaƙa shari'a qur'ani kaɗan a cikin abun annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sauki a ciki to kaga dadin bin hadisi kenan wani abin sai ga manzo Allah ya sauƙaƙa shi sannan ya fi kowa fahimtar Allah tarakasa fi da ya sauƙaƙa magana a ciki fatana zaha anhu qaumu sai ya soda daga cikin sahabbai suka kyamaci dai wannan abu suka danyi nesa hmm? taba'a da suka danyi nesa fa balaga zalika annabi sallallahu alaihi wasallam sai labari ya zo wa annabi fahami annabi ya tashi ya fushi ya hau kan mumbai fahamidallah ya gode wa Allah sun makala sannan ce ma bali qaumi wai me ke ga wayansu mutane ne ya tanazzahuna an shay suka dan kyama suke yin nesa ga abin da asna'uhu nake aikata shi fa wallahi na rantse da Allah inni la a'lamuhum billah wallahi na fi sanin Allah sallallahu alaihi wa ala azza ma wa zai ja ai ko su ina jin da ba su isa ba ko ko da yau ga yan taurin kai masu abu wallahi na fi sanin Allah wa ashadduhum lahum kashata kuma na fi tsoransa na san jalalan nan ta motsa yanzu ko annabin ne sai a dandaka shi ba ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma kai kai da mabiyanka la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma Allahu akbar na ce manzo Allah ya fi musal duk wanda ya fi sanin Allah ya fi tsoron Allah tabaraka wa ta'ala za ka ga saboda ya san me yana Allah ka sanar da mu kanka to waruya an rawaito an ma'ana idan ko idan shari'a ta baka sauki manzo Allah ya baka sauki shikenan ka saukin sa ko da kaga ga azima ga wuya ga kaza kaza ba wani wanda zai ce dole ya kabu wuya kuma shikenan ya karbi sauki abu in malamai suka ce ma i to ga kaza kaza kaza a irin karatukan na to yanzu kaza ne to shikenan ka waru ya an rawaito anhu daga annabi sallallahu daga daga gare shi shi waye ya rawaito wancan daga hadisin sai ga Aisha ce wannan waruya annu sallallahu an karba daga manzo Allah shikenan ma gashi annahu qala annabi sallallahu alaihi wasallama wannan hadisin imamu Dailami ya fitar da shi a musnadin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alqur'anu sa'abun qur'ani wuya ne yana da wuya wuya mustas abun yana da wuya abu ne da Allah ya samu wuya sai alaman karihahu abu sa wanda ya ki bauta masa in ka ki bauta yanzu mutumin da ya riga ya girma a ce masa ya haddace qur'ani in dai ba shi ya sa kansa ba an hada shi da bala'i an hada shi da wai wani ko ciyaman ne ko menene to dan babban malami ne irin malaman qur'ani din nan dan babban ma to an yi an yi baban ya yi ya karatu dai ya kangare baban ya kyale shi to har ya je kuma ya shiga boko har ya zama dai ciyaman sannan yana zaune da abokansa kuma ana hira kuma ana zancen mahaddisan qur'ani ya ce ce ai mu ma dai iyayenmu ne suka yi sakaci da haka ba mu haddace qur'ani nan ba ai yan gulma suka dauka suka yi suka ga babansa to kuma babansa irin aramomi din nan ne ga gaddawa nan Allah ya san adadin su samu data da shi haka yace yace ce to kai suwana suwana ku taso aka taso aka zo aka tashi kan ku yace ku bige shi ku daure bismillah a tafi a ce da iyalinsa su zauna zan ta aiko da cefane da komai zan komai zai dinga zuwa ya ce a ƙasa je ya nuna wani ɗaki a gidan shi kusa shi a kulle yace kullun ya haddace rubu ya baku amma ba ku kashe shi ba ku kashe shi in Allah da nan gaba za ka ce ni ne sakaci ba mutum yana abu kaman wasa dai aka zo gada suka ce kai kai hadda ba wallahi mala ya ce ban baka bayar ba ya ya abu suka caza shi daga shi da kansa dole da gudu ma yake haddace rubu duk gaba ga nan da nan ya gama da Qur'an dama dai ya san Qur'an ya a ce dai an hada shi tilawa dai bai ba shi ne ya gama da Qur'an dai baban ya san da shi kuma ya ci gaba da abuwansa sai abu ya zama kamar hauka duk yana tuka mota ya ga mutane a zaune sai ya ce wannan duk dan ba mai cin uban su ne amma duk dan ba mai cin uban su ne amma duk mahajjata ne wa'en kaji abin da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam amma ba wai ba wai yana nufin qur'ani wuya ne ba za a iya hukunci da shi da haka ake son yaro tun yana karami a take shi ya haddace amma yanzu mu in ya da gishiri ya hau kai in dai ba amma babban ma zai iya karatu ma ya faɗa to ai alaman kare hau mallan yurid hizzahu wanda bai yi nufin ya ce zai haddace shi ba wata dabburu ya tunani cikinsa lakinnahu sahalun amma shi ne qur'ani mai sauki ne alaman ala da amsa wanda ya niyya wanda ya sa kansa qur'ani ya fi komai sauki mai sauki ne to annabi dai ga abin da ya faɗi wa huwa al-hakim amma shine da hukunci shine alkali mai hukunci faman to tunda haka ne faman istamsaka bi hadisi to duk wanda ya riko da hadisi na hadisi na kuma ibon Allah Allah ya dan saukake shi akan Qur'ani yana da saukin shi ma abu shi ma wancan to duk wanda ya riko da hadisi na ko wa fahimahu ya fahimci hadisi wa hafizahu ya haddace shi yanda ya zo da tadabburi da tadabburin ma'anoninsa in ji mai sharhi da haddace lafazansa shi shi ma hadisi yana da nasa hadari sharadi yanda annabin nan ya faɗa ka haddace shi haka kuma yanda malaman nan suka fassara shi ko sahabban nan da suka fassara ko masu sharhin nan irin manyan da aka yarda da sharhin su to haka za ka bi kar ka zo ka shato naka ka shiga to fitina ta zo kenan to wanda ya masa haka to shikenan ja'a zai zo ranar tashin kiyama abin tarawa ma alqur'ani zai zo tare da qur'ani Allah zai tara shi rundunar qur'ani shi ma kaman malamin hadisi ranar tashin kiyama Allah zai hada shi da malamin qur'ani waje daya in zikan su hukuncin su daya Allah zai haɗa su saboda duk abu ne daga Allah wa man tahawana duk wanda ya wulakanta da Qur'ani bil Qur'ani da Qur'ani ai ya kauda kai da Qur'ani bai bi karantarwarsa ba bai tafa tunani a cikin sa ba bai tunani a cikin sa ba wa hadisi bai bi hadisi na ba bai tafakkuri a cikin sa ba kowa a iya martabarsa a cikin kanabili da da wuya an tambayi mushrishin arif yana jin qur'ani ma da iya idrakin sa mushrikin ce kwarai kuwa kowanne qur'anin ana karanta yana saukan ma a zuciyarsa iya shirin sa da yanda zai karbe shi duk gaba daya amma dai zahirin shari'a din yana nan a zahirin shari'a sa fahimtar da Allah tabaraka wa ta'ala ya imanance kaza kaza to za ga mazaje za ga hira ma suke yi da shi Qur'anin gaya musu maganganu yake sannan ma yake sabuntuwa duk ga baki da sai ga to dadin sa suke ji su kuka za ga da kaza to wanda ko bai bi zancen Qur'anin ba bai bi tafa bai tafakuri cikin Qur'anin ba bai tafakuri cikin hadisan ba bai tafakuri cikin sunnonin kulafa'u ba duk ga baki da wannan me amfanin sa ba shi da amfani ta karkasirar duniya wannan ya tabe wa duniya da lahira wannan duk ga baki da umirat ummati manzo Allah yace an hori al'ummata an ta an ya akuzu al'umma ta su yi riko bi kauli da faɗi na wa yudi'u amri su bi lamari na wa yattabi'u sunnati su bi sunnata famar raziya bi kauli duk wanda ya da magana ta fa har raziya bil qur'an to ya yarda da qur'ani to kaga yana daga cikin maganar sa ya ce abi ta magana kalifofin sa ma shi yayu nan wani yana da hadari duk gaba kiya ba ka zubar da duk wayannan wanda yace ka bi ba ka ce ma'ana kai a bin manzo Allah za ka bi kawai duk gaba kiya qala ta'ala ubangiji ya ce wa ma atakumur rasulu duk abin da a atakumur rasul manzo Allah ya baku fa ku zuhu kar'a wa ma nahakum anhu duk abin da ya hana ku fantahu ku tike ku bari wattaqullaha innallaha shadidul iqab wa qala sallallahu alaihi wasallam ya tsaya da aminta Allah sabata a gare shi ya ce manikita dabi wannan hadisi rawahu abdurrazaki abdurrazaki ne ya rawaito shi daga hasan al-basri mursali ne amma duk gaba da manzo Allah ya ce duk wanda ya ko manikita dabi duk wanda ya koyi da ni cikin sunnata da cikin shari'ata a take a nan ya koyi da kalifofina duk gaba ki ko to fa huwa minni wannan nawa ne ai yana daga cikin mabiyana waɗanda za a tashe su tare da ni, ka ce ma wani ɓangare ne daga jikina, ka ce wata tsoka ce daga jikina wannan. Wa man ragiba an sunnati, duk wanda ya bar sunnata, tarakaha, ya bata, wa kari'aha, ya kita, alaisa minni wannan ba nawa bane, baya kan addini na, ya je ya mutu kan kowane addini ya ga dama. sallallahu alaihi wasallama ko ya bar sunna kalifofina duk gabaki daya kowanne a abu yana ya je ya mutu a inda ya ga dama وعن ابي هريره ان كبا daga abi hurairata Allah ya kare yadda a gare shi an nabi sallallahu alaihi wasallama daga manzo Allah ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna ahsanal hadisi kitabullah mafi kyan magana maganan Allah to kuma qur'ani ne wannan ma Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban hmm kaga qur'ani ne hmm wa khairal hadiya da haka fataha mafi kicin shari'a hadi muhammadin shari'ar manzon Allah sallallahu wa sharral umuri sharrin lamurmura muhdathatuha qagagunta an yi bayanin su wanda qur'ani bai musu sutan ba da abu yawa wa an abdullahi bin amr bin al-asi an kama daga abdullahi dan amr dan asi radiyallahu anhu qala wannan hadisi rawahu abu dauda wa ibn majah abu dauda da dan majah sun rawaito wannan hadisi yace قال النبي صلى الله عليه وسلم ya da aminci Allah subhanahu wa ta'ala gare shi ya ce al ilmu salasatun ilimi guda uku ne mai sharhi ya ce usulul ilimi asalan ilimi mabubbugan ilimi guda uku ne fa ma fi wa zalika duk abin da ba wannan guda uku ba fa huwa fadlun dadi ne kawai in kayi ka dada in ma baka yi ba dai ba abu la yaftaqaru ila baka bukatuwa ba a bukatuwa zuwa aikata shi wa in lam yasa al mar'u jahal ko da ba a so a ce mutum ya jahilci wani abu gwara dai an Allah ya hore ma duka san abubuwa to wannan fa na tauhidi na nan na kaza na nan haka dai manzo Allah ko ana nufin ilmu shari'a da abu tunda wayannan abu uku da zaka faɗa zaka ga su ne mabubbugar shari'a ko ko kowane ilimin ma ai wayannan uku zaka ga su ne mabubbugar abu to su wayannan ilimai ne guda uku din nan wanda duk abin da ba su ba kari ne kawai nafila ne ayatun muhukamatun sanin fassarar wata aya ta Qur'ani mai hukunci aya kyautatacciya mai hukunci ba sokakkiya ba ba mai rikitarwa ba ko ku ana nufin duk Qur'anin sanin tafsirin Qur'ani Ibrahim sana suka ce ayatun muka ana nufin duk Qur'anin ma gaba daya ka san ilimin Qur'ani ka san tafsirin Qur'ani me ya halatta me ya haramta kaza kaza to ayatun muhukamatu aw sunnatun qa'imatu ko wata sunnan manzon Allah ko wani hadisi tabbatacce ba sokakke ba shi ma ko wani hadisi ingantacce wanda ake aiki da shi ba sokakke ba to ka san hukuncin sa aw faridatun adilatu ko wani gado na adalci ba na zalunci ba ka san gado ma zaka iya raban gado yana da wuya kwarai daga sai ka san shi ko kuma aw faridatun dinnan ka san istinbadi ka san tsago hukunci daga qur'ani da hadisi ka dinga tsago hukunci fikihu kuma ya shiga sai malamai suka ce to fikihu ko fikihu ka san ilimin tafsiri ka san ilimin hadisi ka san ilimin fikihu ka san fikihun su ko ka san ilimin gado to ka san ilimin gado to sai malamai suka ce wannan hadisi ya tattaru abu sa abu guda uku ilimin tafsiri ilimin hadisi sai ilimin fikihu wa'in suna daga cikin ilimin da ake lazumta in kana da hali ka san su duk gaba gida to ba laifi kuma kai ta ƙara abu ko me ka san shi ya fi ba ka san shi ba kaza kaza wa anil hasan bin abil hasan yana daga an karɓo daga hasan an abil hasan radiyallahu ta'ala an anhuma Allah ya daga san da baban kale yace kala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amalun qalilun aiki dan kadan fi mu fi fi sunnati ai cikin dacewa sunna khairun min amalin kasirin ya fi aiki da yawa fi bid'atin cikin abin da ba baka da hujjar sunna baka da abu a ciki to shi kuma wannan haka ya zo to wannan fa aiki kaɗan cikin suna ya fi aiki da yawa ba a cikin suna ba ana nufin ka je kai sakaci kai ka yin abubuwa ka ai mu sunna muke wannan sakaci kenan ba sunna ba ma'ana suna da aikin manzo Allah ko je ka ji aikin manzo Allah ka ji yazkurullah fi jami'i ahyanihi ka ga littattafai ake yi azkarun nawawi wai duk addu'o'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a cin abinci bayan cin abinci addu'a kafin sallah bayan sallah kaga ai in ka ce ma zaka sai kaga to wai kai washe kake da ma wani lokaci ne da ba a cikin ma aiki kake ba ai aka ce za a yi aiki sunna din shine wayannan ayyuka din ba a ta hana abubuwan alkhairi kaza kaza da sunan sunna wannan sakaci kenan to illa sunnan manzo Allah ga tana hashe wa wala kikti fa asarihi wa fi'ali shadidun ala al-aba'i min ajli zati to mutun ya ce shi sai ya bi komai na manzo Allah dan kare ina zai iya ina ga fara saboda haka ni ma dai na iya karfi na kuma na tuba ragowa da abu ba sai gaci bane ai bin manzo Allah ma shine ayyukan suke da yawa manzo Allah cikin kowane lokaci a cikin zikiri yake cikin bin Qur'ani yake cikin kaza cikin kaza to sunna duk gaba ki da ba wai a ce aiki dan kadan a cikin sunna ba a shari'ance a fikihance ga Islam gashi na a ihsan gashi na a iman duk gashi na wa qala sallallahu alaihi wasallam mai tsira da amincin Allah sabata a gare shi yace to wannan hadisi ba mu buga ne ruwayansa ba wa qala sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala ubangiji mai girma ɗaukaka yudkilul abdal jannata yana shigar da bawa aljanna bis sunnati da sunna wahidatun guda ɗaya wa in kalla ko ta yi karanci ta masaka biha da ya riko da ita in ta salaha da ya bi ta wannan hadisi ghairu ma'arufin ba a san shi ba hukunce hukuncensa ne hukuncin ba a sani ba mabnan gina shin ma a haka ba a san ta ina aka samu shi ba sai dai walakin sahihul ma'ana sai dai ma'anarsa mai kyau ce mai kyau ce to mushiri dai gashi ya kawo shi wa an abi hurairah an kaba daga abi hurairah radiyallahu anhu wannan hadisi na abi hurairah kuma dabarani ne ya fitar da shi a cikin ausadi annan nabi sallallahu alaihi wasallam da aminta Allah sallallahu alaihi ya ce al mutamassiku bi sunnati mai riko da sunnata ma'ana mai aiki da ita inda fasadu ummati lokacin da al'umma ta ta ɓaci ta canja ta rikice suka bar lamarin addini kowa ya hau bid'ansa abin da ya kago wannan karshen zamani kenan to me riko da sunna ta take anan me riko da sunnonin khalifofi na a iman a ihsan me riko da sunna ta to yayin da mutane suka baci a iman ma a ihsan ma me riko da sunna ta lokacin da kowa ya bi abin da ya ga dama ko lahu ajrun ya ati shahidin ladan wanda ya mutu a fagen fama ɗari ne da shi saboda ai shi ma shahidin ne dan zai dan dana ko me sharhi yace li'annahu domin shi taraka ma alfun nasu ya bar abin da mutane suka saba ai shi shi fa dan adam malaman ne ba za ka ga in je ba ka yi abin da suka tafi akai ba sai sai ma munan yarfan da sun san ba karatun ji shehu akan ayi kabalu akan wani sun ce ba shafi'e ne wani sun ce mishan ne kirista ne duka malaman ne fa duka baki da yau malaman ne in je ba su ba ka yi abin da ransu yake so ba nan za su tsalle ma su manta ma da ilimin duka baki daya su ta shato ma wani abu ko kuma faqihan ne dan je baka yi fiqhun malikiya din ba ko da sunnan manzon Allah kai abu akwai wanda yace ko sunna ka gani in dai baka ɗauta mai fito mai mazhaba ba baka yi ba radiyallahu anhu ya gani ko to dan haka dan kaji ana yi wa mutum ana lalata mutum ana bata shi to a ya tukun kai kai nazari tukun kaka je ga ga ga ga ga je ka je ka yako na Allah akan abu yake ila da yawa akwai abin da ya saba mana mu Hausa masalan shikenan mu bata ne a wajen mu da yawa akwai abin da ya saba mazhaban mu shikenan mu bata ne a wajen mu duk ga baki da domin ya ba abin da mutane suka saba to ba makawa ashe mutane su cuce shi kuma cuta sosai sai dai a take anan ya san ya zaɓi lahira akan duniya don haka ya hau wannan hanya mai wuya a iman din ma yanzu ko a cikin ɗari ga din ma da abin da wani mutane suka ga ko na shehu jani ne inda ba su da shi ba ruwansu ko a failan ne ma abin da suka saba da shi shine nasu ko na shehu ne mu ba ruwanmu radiyallahu anhu to kowanne to da haka sai dai mutum kai yanzu ta rage ka ka zaɓi wannan wuya da kaza cikin bin wannan abu amma dai ka san wannan aka ce ka bi wannan aka ce ka bi iya karfinka cikin abu iya to cikin domin sun ce tsoron Allah a tsakiyar masu sabo shine sabo kaman yanda bin Allah kaman yanda sabo a tsakiyar masu bin Allah shine magangariyar sabo yadda ka san yanzu ka zo tsakiyar waliyar ka dinga sabo ya za su kalle ka da kazaniya ko to haka in ka je tsakiyar masu sabo kuma kace za ka ba Allah daidai su ma da wannan idan za su kalle ka mushiri ya ce misalin wanda ya zo ya ce zai bi Allah a wannan zamani ya ce misalin wanda ya ce zai bi faila a wannan zamani kamar mutum ne mai hankali aka jefa shi garin mahaukata duk mutanen mahaukata ne ya ce musu mutane ba ku da hankali fa suka ce mahaukacin banza mahaukacin ga mahaukaci ya zo mu shi to yanzu wannan ya za a yi in ma dai ya ci gaba da cewa shi mai hankali ne su ɗaɗɗaure shi su ba shi kashi su yi waye ko ko in ya zaɓe ya ce to shi ma ya zama mahaukaci shi nan ya abu ya gudan musu to haka yau mutane suke cikin bin lamurmuran Allah sunnan ma a shari'ancan ma da abu za ga mutum yana ta faɗa gaggaga abu abu sunna abu shi da kansa in ka bi wani hadisi sai ya ce wallahi bai yadda ba shi bai yadda ba kaza kaza to kaga ka gani Allah ya saka shi radiyallahu ta'ala anhu ya shawu ya haka kuma sai da ya tafiyar da almajiransa akan bin sunnan manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama wai bare kuma wai wannan sunna ta shari'a ta aikace ta gaba kenan ina kuma sunna ta imani ta ina sunna kuma ta ihsani an kare ai ai kila ma shahidi dubu za a ba mutum wannan shahidi dubu to wannan kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna bani isra'ila bani isra'ila wannan hadisi turmuzi ya fitar da shi iftaraku alasna tayn wa sab'ina bani isra'ila sun rabu 72 millatan kila mazhaba shine milla duk ya dauka kila addini ma shine milla duk ya dauka haka mai sharhi yace wa inna ummati manzo Allah yace ni ku al'ummata ta tafarraqu za ta rarrabu ala salasatin wa sab'ina za ta rabu abu sa saba'in da uku akwai mai firaku din nan ya ya fafaɗe su kulluha dukkan tafin nari tana cikin wuta illa wahidatan sai guda daya qalu sahabbai suka ce wa man hum ya rasula su waye wannan guda daya qala allazi ana alaihi yawma wa ashabi akan abin da nake yau ni da sahabbaina to wannan shine aikin jin manzo Allah ya faɗa aikin sa ya faɗa aikin sahabbai akan wannan da nake mai sharhi yace min mutaba'atil kitab was sunnati cikin bin abin da qur'ani da hadisi ya faɗa haka duk daga manzo Allah har sahabi ba ga sun yi wani abu ba sai abin da qur'ani ya yarda da shi ko sahabbai ko kulafa'u suka yarda da shi ko ijma'in sahabbai ko kaza duk za mu zo wannan karatu wa mutabaqatil jawabi lis-su'ali dacewar wannan amsa ta manzon Allah da tambayar zahiratun asarari take min gairi ihtiyajin ila tawili ba sai mun je mun buƙatu muna ta tawili malamai sun yi ta kai da ka wannan hadisi wannan hadisi haka yake ya ya ka ya annabin da yace shi al'umma sarhama ce zai ce duk zawa'in da biyu a wuta ɗaya ne kawai ina wannan rahama tasa ya ya kaza to ala ayyi halin in ka lura da amsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar ma kofa ce mai faɗi akan abin da nake kai da sahabbai shikenan hadisai suna nan hannunka na abin da manzo Allah yake kai akan islam din da iman din da ihsan din mun gode Allah yanzu ka je ka dau huyatu sufi za ka ga akan abin da manzo Allah yake kai a Islam da iman da ihsan da shauran dukkan irin wayannan abubuwa ai manzo Allah ya bada ko wannan wannan amsa ba wai ta takure bane wannan guda ɗayan da aka faɗa kusan ta ninka ta, ta aune wayannan sabai din kowaye in dai yana kan hanyar da annabin yake kai da shi da sahabbansa to baya yana daga cikin wannan mai tsira din kowaye in dai baya kan wannan hanyar da annabi yake kai da sahabbansa yana abu to mun gode Allah wa ana nasr radiyallahu anhu ba daga Anas kala yace kala sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsada amsa Allah subhanahu wa ta'ala yace man ahya sunnati duk wanda ya raya sunnata fakat ahyani ya raya ni wa man ahyani duk wanda ya raya ni kana ma'i fil jannati muna tara aljanna rawahu al-asfahani imam al-asfahani ya rawaito shi fi targiba a cikin kwadai littafin kwadai tawwa alhamdulillah da ta kula fa'udin da ta abu da abu wa an wa an umara bin awfil muzani wa an umara bin awfil muzani daga umar dan awfil muzani wannan hadisi turmuzi ya fitar da shi Allah ya da shi ya ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam sai ta amince Allah subhanahu a gare shi kala ya ce li bilal bin al haris ga bilal dan haris man ahaya sunnatan min sunnati duk wanda ya raya wata sunna daga sunnata ta du'umi ta da aka kashe ta ba adi bayana aka rufe ta fa inna lahu min al ajri yana da lada misla man amila biha ladan duk wanda ya aiki da ita min gaira an yankusa min ujurin shi ba a tauye musu komai ba har tashin kiyama wa man ibtada wanda ya kago bid'atan wani tsage kuwa wata bid'a dalalatin tabata la turdillaha wadda bata yadda da Allah ba ba ruwan Allah da ita wala rasulahu ba ruwan manzon Allah da ita kana alaihi mislu asami man amila biha zunubin duk wanda ya aikata ta yana kansa shi ma za a bashi kamar shi wala yanqusu min awzarin nas shi amma za a tauye musu zunubin su ba ma shi ma to abinda Allah bai da ita ba kitabu da sunna da aikin kulafa'u duk ba su yarda da shi ba to shi kuma ikon Allah nan kuma an ka zuba sai ya kofa sai ya kaɗan ce ya kofa sai ya kaɗan ce yanzu dai akwai su amma dai abin da za a ce ka ɗauko shi wanda ba magana manzon Allah a ciki ko ba magana Allah a ciki ko ba magana kulafa'ur rashiduna dinna a ciki wani abu ai dan kaɗan ne ma dan kaɗan ne duk ga baki da wani ya ce zancen ko haɗa yaban annabi da kiɗa ko zancen kiɗa da aka yi kaza da aka tasa shi da hadisai da wane ne sai ga an ce abin da qur'ani da hadisi ka tafi ko da kula ba ai an gama kofa wannan kofa ce ne dama malaman usulu suka ce komai halal ne sai abin da shari'a ta ce haram ne ba ka zo ka ce komai haram ne sai dan abin da shari'a ta ce halal ne ba to wannan kofa ka shigo da ita kofa mai kunci a'a kofar da kofar shiga shari'a manza komai halal sai abin da shari'a ta ce haram to wannan to wannan ce kofa amma ba ka zo ka bi kofar da yara ka ce komai komai abu الفصل الثاني فصل نبيو فيما صح cikin abin da ya inganta an sahabati daga sahabbai ridwanullahi alaihi dan Allah tabbata a gare su min arju'i cikin komawa su ilal kitabi zuwa qur'ani wa sunnati da hadisan manzon Allah wa takabbu siratihi da bin halin manzon Allah aikinsa da rayuwarsa da yanda ya tabbatar da shiriyar qur'ani din ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam akaraja darimiyu imamu darimi ya fitar an maimuni bini mihiranu ya karba daga maimuni ɗan mihiranu kala maimuni ya ce kana abubakar sai na abubakar ya kasance radiyallahu Allah ya da shi idza warada alaihi al-kasm in masu rigima suka zo masa yadda ya dauka nazara fi kitabillahi sai ya duba ne qur'ani ya faɗa ne akan hukuncin wayannan mutane kaga kuma zancen qur'ani ko a farko fa in waje da in ya samu fihi ma ya tsabi bihi abinda zai hukunci da shi bai nan tsakanin su qababi kai za ku bayan Allah ya ce kaza kaza kaza kaza kaza wa in lam yaku in bai samu ba fa fi kitabillahi cikin littafin Allah wa alima min rasulillahi ya sani daga sunnan manzon Allah ai ga abinda manzon Allah ya hukunci da shi bi zalikal amri cikin wannan lamari sunnatan wata sunna qababiha sai ya hukunci da ita ba zai fara cewa ra'ayi na kaza ba tukun a'a me Allah ya ce me manzon Allah ya ce fa in a ayahu in lamarin ya rikitar da shi ya kasa gane magana Allah a ciki ya kasa gane ta manzon Allah karaja sai ya fito fasa alal musu yace jama'a do Allah yaya abu yake ne sai ya tambayi musulmi wa qala sai ce atani kaza abu kaza kaza ya zo mu fa hal alimtum ko akwai wanda ya sani anna rasulullahi kaza shi ga manzo Allah ya hukunci a cikin wannan bi kaza inda wani hukunci fa rubbama jama'a inda hun nafar da yawa ma jama'a take taruwa a wajensa kulluhum yaskuru ko wanda zai ce muna nan an yi kaza an yi kaza an rasulullah sallallahu alaihi fi kaza hukunci fa ya kula abubakar sai abubakar ya ce alhamdulillahi allazi ja'ala fina mun gode wa Allah da ya sanya a cikin mu manya hafazu alaina dinana wanda ya haddace mana addinin mu to kaga yanzu duk waɗannan abubuwa na na sahabbai na gashi na an rubuce su a littattafai da sittu sihahin din nan duk gasu nan ga qur'ani dai alhamdulillah a hannun kowa sittu sihahin din nan gasu ga duk malamai sun fassara su waɗanda aka yarda da su ga littafan fikihu kuma gangariya bare wannan littafi mai girma da muka magana sa fikihu sunna dinna kuma ka hada shi da maganganun mazhabobi din da duk abu kana da hafiye to ba rikici yi kenan kaga mu ma alhamdulillah da Allah ya sa mana wanda suka haddace mana shari'a mu duk gaba gida haka a iman ba abinda ba a rubuta a iman ba ba abinda haka a isan ba abinda ba faɗa ba duk magana sahib da tana nan haddatacciya ce mazaje sun haddace ta sun rubuce ta Allah ya saka musu da alkhairi da yawa abinda ba ba su yi aiki da shi a zamanin su ba amma in je shehu ya faɗa sun san wannan ba sai sun rubuta shi sun ajiye shi ko su ba su yi amfani da shi ba ko ba su gane me ko Allah ya da su sai sun ajiye saboda sun san lokacin su zai zo kamar yadda haka aka dinga hada shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi da Umar bin Abdul Aziz ya ce a hada haka aka dinga hada ta ko me lauje yanko ma ciyawa ce haka a ce da aka tsibi tsibi da su sai su sarkin muminan sunnan ma ibn rahawaihi ya dinga roƙon Allah to Allah ya kawo mana goga kuma wanda zai zo ya rairaye mana su mu dai yanzu mun tara gashi nan to kuma Allah ya kawo goga wanda zai Allah ya kawo almajirinsa Bukhari Bukhari shi kuma ya zo ya rairaye shi shi kansa Bukhari almajirin Ibn Rahawayhi ne ya zo ya rairaye shi to kowanne kowanne hadara kowanne khalifa kowanne abu za ka ga gashi nan a ima a isa kaza an tare maganganun mazaje sun abu jibi irin wannan ga su wannan littafi yanzu da aka haka za ga mazaje suna ta abu to kowa ya ce a ga ni haka na ga dama kai haka dama kai wa ba kitabu ba sunna ba kai ba kaliba kai ka abu ko to wa aka rajal bai haƙi wa darami bai haƙi da darami sun fita an sha'abi ga malan sha'abi kala yace kataba umaru bin Khattabi sai na Umar dan Khattabi ya ya rubuta ila Shuraihi zuwa Shuraihi al-Qadi alkali ne idza hazara amru idan lamari ya zo ma la budda minhu ba makawa kai hukunci a ciki fanzur ma fil kitab fanzur ka duba ma fi kitabillahi abin da yake cikin Qur'ani faka bi kai hukunci da shi fa in lam yakun in baka samu ba fa bima qadabihi ar-rasul sato kai hukunci da abin da manzo Allah ya hukunci da shi fa in lam yakun idan baka samu fa bima qadabihi salihuna to abin da sahabbai salihai managarta suka yi hukunci da shi to kai hukunci da shi wa a'immatul adli da shugabanni masu adalci malamai masu kwakwalwa masu abu abin da suka hukunci da shi ka shi ma sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam fa in lan yakun to ba ba ka kasa gane na qur'ani babu na hadisi babu na na shugabanni babu na salihai yanzu kai ne salihin ai fa in lan yakun babu fashtahi ra'ayin to kai kuma i kokari da ra'ayinka akwai na sufaye suna nan kai intimasi cikin hadara to abinda walidi ya to shine amma ba wannan ko ba ce ko sai ka rasa wannan to haka ko wannan zamani ai faila ta yi aiki ba wanda mutum zai ce ya rasa wa'annan duk ga baki ɗaya ko da tafiya ga komai an dandake shi an gwangwaje shi Allah saka musu da alkhairi wa akraja su biyun nan sun fitar aidan an ibn mas'ud ga abdullahi dan mas'ud annahu qala ya ce to ya kala ya ce manubtul yaminkum duk wanda aka jarrabe shi duka za'in da hukunci ko alƙalanci fal yaqdi bima fi kitabi hukunci da abin da yake littafin Allah fa in lam yaku in babu fi kitabillahi bai samu ba al yaqdi ya hukunci bima qada bihi rasul da abinda manzo Allah ya hukunci da shi fa in lam yakun fi kitabillahi in babu a qur'ani wala fi qada'i rasulullah ko a hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fal yaqdi bima qada bihi salihuna to ya ga me bayin Allah suka yi hukunci da shi fa in lam yakun in ba shi da wani hukunci na managarta ya san wasa baya wajen waɗannan bayin Allah ne ko to fal yashtahi ra'ayahu ya kokari cikin iliminsa da ra'ayinsa duk gabaki da wa akaraja duk su sun fitar aiza Ali bin Abbas ga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yadda a gare su da shi da baban kala yace man ahadasa ra'ayin duk wanda ya farar da wani ra'ayi laysa fi kitabillahi ba daga littafin Allah ya kago ra'ayin nan ba ya istinbati walan tanzu bihi sunnatun ba wata sunna ce ta zartar da shi ba an rasulullahi daga manzon Allah lan yudra alama huwa minhu ba a san akan me yake ba idza laki Allah in ya hadu da Allah ba a san ma'ana to an san inda zai yi ba na ga Allah ba ga annabi ba ga kula fa'u to to ina yi an san inda wa akraj al bayhaqi bayhaqi ya fita an abdullahi bin umar ga abdullahi dan umar qala abdullahi dan sayyidina umar yace Allah ya dadda shi da sayyidina umar qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama mai tsaya da aminci Allah tabbata a gare shi yace lan yastakamila al imanu li ahadikum imani ba zai cika ga ɗayan ku ba hatta ya kuna hawahu sai san ransa ya zamanto taba'an me bi ne lima jitu bihi da abin da na zo da shi da abin da kula fa'u sunnatu kula fa'u suka zo da shi to shi kenan to wannan ya fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa akraja al bayhaqi bayhaqi ya fitar wa darimi da darimi an mu'az bin jabal ga mu'az dan jabal kala mu'az yace lamma ba asani rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayin da manzo Allah ya aike ni ila yaman zuwa yaman karshen rayuwa ne da annabi ya ce ba ka dawo ka same ni ba bai kuma da ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ba kala li manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu kaifa taqdi to mu'azu in ka je yaman ya za a kai hukunci in arada alayka qada'un hukunci ya roma qultu sai nace aqdi bi ma fi kitabillah zan yi hukunci da abin da yake cikin littafin Allah ma kala sai manzo Allah ya ce fa illan yakun fi kitabillah in babu cikin littafin Allah ma'ana in ilimin ka bai kai ka gano a cikin littafin Allah komai yana nan ma farradna fil kitabi min shay'in shehu duk ya gaya mana a tafsiri kila min amri dini kila min amri kaza duk abu don babu cikin littafin Allah fa ma'ana ilimin ka bai kai ka gane ba dan ga wata aya kurukuru ta yi magana amma tibiyanu ne kai kuma baka da bayanu ba bayani aka yi ma ba tibiyanu ce tan dole kana neman sai mai bayani kuma ya zo litubayyana linnasi don baka da wannan fa kala fa illa yakun fi kitabillah qultu sai nace a qadibi ma qada bihi rasulullahi to sai hukunci da abinda ma'aikin Allah ya hukunci da shi kala sai manzo Allah fa illa yakun qada bihi rasul to in magana bata zo gaban annabi ma ya hukunci da shi fa kuma a cikin abubuwan da ya hukunci ba ka da karfin yin kiyasi ka ce ai da wannan da waccan abin da manzo Allah ya hukunci da shi daidai ne to ya za a yi kala fa illa yakun qada bihi rasul sallallahu alaihi wasallam kala sai ma'az ya ce fa illan yakun azabihi rasulu in ma'aiki bai yi hukunci da shi ba sallallahu alaihi wasallam qultu sai nace ashtahidu ra'ayi to ai shikenan ya rasulullahi kuma sai in shigar da ra'ayina kuma nan sai in yi kokarin ra'ayina wala alu ba zan gushe ba fa daraba sadari sai annabi ya bigi kirjina sallallahu alaihi wa qala yace alhamdulillahi allazi waffaqa rasula rasulillahi na gode wa Allah da ya datar da ma'aikin ma'aikin Allah lima yuhibbu rasulullah da abin da ma'aikin Allah yake ashe ka ji yanda ma'aikin Allah yake so ka bi qur'ani in ka iya ganewa ko ka bi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka iya ganewa ko ka bi ra'ayinka to yanzu manzo Allah kuma ya ƙara wani abu to kuma yanzu dole mu ƙara shi kan nan da sunnatul khulafa'ur rashidun da sunnar khalifofi yanzu mai sayar na umar ya hukunci da shi saboda abdullahi bin abbas ya gaya mana kan mai riga ta to in ba ka gane sunnatu kula fa'ur rashiduna ba to akwai sunnar wa'anda suka bi su da mu yanzu a ƙarshen zamani muke an yi kula fa'ur na manzon Allah fili na su imamu malik din su junaidu saliki din ga wa abdun binurin minhum wi hatta dil khalqu ga sahibul faidati to me suka faɗa to in ka rasa wannan ne zan zaka ce to amma ai ka san kuwa zaka sha wuya kafin ka ce ka rasa abun faɗa a cikin wayannan abubuwa duk an cike ɗaki duk da maganganun su da wayannan abun littafai din ko to amma kowanne duk gashi nan to sai to in ba ka kuma kai kokari da ra'ayinka wa akraja sun fitar aidan wal hakimu hakimun ne saburi ya fitar an an ubaidullahi bin abi yazid daga ubaidullahi dan abi yazid qala ubaidullahi yace ra'aytu bin abbas naga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma Allah ya kada yadda a gare shi idza su ila an shay'i in aka tambaye shi wani abu fa idza kana fi kitabillahi idan qur'ani ya kawo wannan abun qalabi sai ce ai Allah ya ce kaza fa in lam yakun da aka kula da qur'ani kaga mu ashe maganganun duk can ba nufi waya tsafar qur'ani kaza ba tunda ga wayannan duk suna da fahimtar da mu fa in lam yakun fi kitabillahi in ba shi da abun a cikin littafin Allah wa kana an rasulullah yana da hadisin sa au she fada au kana an abi bakarin ko ko yana da sayyidina abubakar ya ce Abdullahi dan Abasa shine farfesan al-hibrul ummati shine malamin al'umma annabi manzon Allah aw an abi bakarin ko yana da abun sayar na abubakar wa umara ko yana da wata magana da ta sayar na umar ala bihi sai ya faɗa da shi a take a nan ma akwai malamin sa ma yayi ya bi sayar na ali yayi takalludi da maganganun sayar na ali a cikin wayansu abubuwa shi ma ya faɗa amma dai ga dai karatu yanda ya so ko in ba shi da na Allah din ba shi da na Allah sai ya dauna sayar na ai sayar na abubakar ya ce kaza ai sayar na kun gama ana ba duk bai azubar da na wayannan ba kuma haka wanda suka kalifance su ga sayyidina Usman din ga sayyidina Ali ga sayyidina Hassan din ga Umar bin Abdul Aziz ga Imam Malik ga Shafi'i ga Ahmad bin Hanbal ga Abu Hanifa taho taho ga Junaid Saliku ga Sayyidi Abul Abbasi Ahmad Sayyidi ga Abdul Binuri minhum sahibul faidat alhamdulillahi rabbil alamin sai ga shari'a manzo Allah ta cika ta yi ƙarfi ta yi kaza kaza ba ruwanka da wani ɗan hayaniya ma'anar shari sun na ai duk a zubar da wannan bulugul marami ne kaɗai a hannunsa da duk da girmama bulugul marami da abu in ka ce maza to hukuncin kaza ya yi kiki ke ma kirike da rasa me zai ce ko kuwa maganan nan ta zancen shari'a ce zancen alwala ne ko kaza kaza kaza ya ai shi kenan ayi duk ƙarya a ba zancen ɗariƙuwa zancen tarbiyya kaza hululi ne kaza kaza duk gabaki ɗaya ko ko duk abin da waɗannan kulafa da magadan su duk duk ba su gane komai ba a shine yanzu yazo zai zai ce duk abin da ake ba kaza kaza kaza ba ya ce wai tarbiya ba ai ba wai nufin fana'i shi ke nan ka sadu da hadaran Allah a'a wai ka ilimin dai Allah ya zama abu wani dai shirme dai gashi nan to ya za'i da mutumin da shi ya shiga hadaran fanzulun min hami wa tasliyatu jahim inna hadha lahu haqul yaqi za ka da wannan duk gaba ki da to jama'a da duk mu ji yanzu dai wannan fa'ila wuritu bi khair al khalqi dai duk ma abin da muka fara wannan dai daga zahiri ta san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ni ta san manzon Allah ni ta bana'i cikin sa ni ta sairi cikin sa ba adadi ba adadi min qabliha shehu di mana bayani tun daga min qabliha haka kuma ku koma min qabliha din tun daga azalu ha aje abadu abadul abadu ko duk gaba ki da sannan bi ta bin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu bi sunna mu bi kaza Allah ya yarda shi ma duk hatta fikihun na abu dai duk za mu hankula iya karfar Allah ya da rayuwarmu ya ba mu alheri ya buɗa mana ya tafiyar da dukkanin abu ya taimake mu ya taimaki dukkanin yan uwa ya saka shehunan mu da iyaye da kowa da alkhairi barka annabi ya saka dukkan yan uwa da alkhairi duk gaba daya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad